بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Ikwa musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu mai tarin albarka, maktabatu darul ilmi, da ke wannan unguwa ta manawa ce a nan fadar jihar Gobe. Barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na hadul masa'id, littafin koyon ibada, wanda muke karantawa a cikin wannan maktaba a daidai wannan yini kuma a daidai irin wannan lokaci. yau dai muna yi litinin daren talata wanda ya daidai da 23 ga watan biyar na musulunci watan jimadin lula yau hijira na da shekara 1446 daidai da 25 ga watan 11 na shekarar miladiya 2024 a idan masu bibiya masu manta ba cikin wannan littafi na muhallul masa'il da muke koyin ibada cikinsa a wancan mako da ya gabata malin yana mana magana game da hukuncin wanda ya bayyana alkunut da ake yi duk sallan asuba ga wanda suka fahimci hakan a ƙa'idar su suna yi a ɓoye ne amma ya ce wanda ya bayyana ba komai da daga cewa na yi bayani game da alkunutun wacce ce tafi samun goyon bayan dalilai da yawa a yau kuma insha Allah za mu tashi a gabar da mala yake cewa wa man karrara al-fatiha ta sahiyan haka ne ko a shafin littafi na 99 ɗari ba ne ko yawa shafin littafi ɗari ba ɗaya wannan kuma shine darasin mu na 45 a cikin wannan littafi insha Allah mala yake cewa wa man takarrara al-fatiha ta sahiyan wanda ya maimaita karatun fatiha da rafkanuwa ko da mantuwa yine sahiyan sahiyan daban nasiyan daban amidan daban amidan da ganganci akai sahiyan rafkanuwa nasiyan manta an fahimta wanda ya maimaita karatun fatiha a sallah sahiyan iya mai rafkana ana ganewa to sai maliki cewa sajada ba'da salam sai maimaita kai sai sujada bayan sallam in ya maimaita karatun fatiha mana ya karanta fatiha biyu a cikin raka amma da da da, da, shagala aka da abin nan sahawi rakkalwa to shikenan sai yi sujada bayan yayi sallama ana ganewa wa in kana amidan amma idan ya maimaita fatiha din da gangan ne ba da mantuwa ba ba da rafkanuwa ba da gangan ya san ya kammala fatiha ya ƙara kawo wata fatin a raka ɗaya to malik ya fa zahirul butulan magana mafi inganci shine salar zabarci wa man tazakkara as-sura ba'da al-fatiha wanda ya tuna bai karanta sura ba da ake karantawa bayan fatiha ba'da inhina'ihi ila ruku' bayan ya duka yin ruku'i ana ganewa bayan ya duka ruku'i sannan sai ya tunano shi fa bai karanta sura ba daga fatihan nan kawai ruku'i bai karanta sura ba ana ganewa amma bai tuna haka ba sai bayan ya duka ruku'i yine ba da inhina ihi ila ruku fala yarja ilaiha to sai ma dace ba zai dawo ba in dai ka duka ruku'i ka tuna baka karanta sura ba ba fatiha muke magana ba sura ake magana in ka tuna ba karanta sura ba to shikenan fala yarja ilaiha ba za ka dawo kace za ka karanta sura din ba wa man tazakkara as-sir aw al-jahr ba'da ba'da ba'da aw kai qabla ruku' wa man tazakkara as-sir aw al-jahr wanda ya tuna bai boye ba gunda ake boyewa ko bai bayyana ba gunda ake bayyanawa ana gane wannan ya tuna cewa sallan azhar ce amma sai yi karatu a bayyane amma kuma kafin yayi ruku'i ya tuna ko kuma a sallah ce ake yin ta a bayyana kamar magariba da isha'i sai a koyi amma kafin ayi ruku'i ya tuna ana fahimta shine wata zakara qabla ruku'i ya tuna hakan a kafin ruku'i tazakkara sir aw al-jahr qabla ruku' sai ma yace aadal qira'a to ana so ya sake karatu ana fahimta fa in kana zalika fi sura aadaha idan wannan matsala a sura kadai ta kasance ba fatiha bace to sai a maimaita sura din wala sujuda alaiha wala wala sujuda alaihi babu wata sujuda a gare shi wa in kana zalika fil fatiha amma idan wannan matsalar ta bayyana wa ko koyewa a fatiha abin ya faru a'adaha wa sajada ba'da salam sai maimaita fatiha din amma sai ya sujuda bayan ana fahimta wa in fatatu bir ruku' a litarki jihar qabla salami wa in fat wa in fatau ar-ruku' amma idan ruku' ya riga yi haka baka tuna ba cewa ɓoyewa ne nan da bayyana ko bayyanawa ne na ɓoye amma baka tuna ba sai bayan kai ruku ana gane ku baka tuna ba sai bayan da kai ruku to sajada li tarki jiha qabla salam sai kai sujada kafin sallama an gane ko domin baka bayyana ba abun da ake bayyana idan ba kuma ta mun ce ɓoyewa abun da ake bayyanawa ragi ne haka nan bayyanawa abun da ake koyewa ƙari ana gane ko idan abin ya kasance bayan kayi ruku'i ka tuna to shikenan sai ka wuce sai kai sujada qabla salami walau taraka sir ba'da as-salami walau taraka sir idan ka manta baka boye karatu baka yi shi a bayyane to yi shi ko ba'da salami sai kai sujada ba'di ana fahimta domin kai ƙari ne sawa sawa'un kana min al-fatihati aw sura wa haddaha wahada maliki ta daidai ne wannan koyewar ko bayyana a sura ne kai a fatiha ne ko a sura ita kadai to wani ne hukunci in kafin ruku'i ne zaka maimaita in bayan ruku'i ne ba zaka maimaita ba in boyewa kai gunda ake bayyanawa to zaka yi kabli in bayyanawa ne gunda ake boyewa zaka yi kabli abin jana albayan maliki cewa zakar al-musannif rahimahullah huna salat masail asalin malam mai littafi ana sai ya bayyana wasu matsaloli guda uku tikrarul fatiha na farko maimaita karatun fatiha a wa tadhakkara sura ba'da al-inhina ila ruku da tunawa da tunawa ba kai karatun sura ba amma bayan ka duka kai ruku wadda zakarar sir'aul jihar qabla ruku da tunawa baka bayyana ba ko baka boye ba amma bayan kai ruku wannan sune masail din da ya bayyana mali ce fa ma'lum sanannan abu ne anna al-fatihata min arkani salati cewa ita fatiha tana cikin rukunan sallah wannan sanannan abu ne sanannan abu ne fatiha tana cikin me arkanus salah tana cikin rukunin sallah kamar yadda kowa ya sani aw farduha aw fara'iduha ko kuma farillai ana ganewa a fari zakala saboda haka yace inna man takarrara fatihata sahiyan wanda ya maimaita karatun fatiha amma da rabkanuwa wa mithluha da abin da ke kama da fatihar a matsayi a cikin sallah ana ganewa shine mislu hadin ya tina kamar abin da ya shafi ruku'i ko sujada an gane ko wannan duk yan uwan karatun fatiha ne wajen matsayin su a sallah yawa yake cewa in a faliza qala inna man takarrara fatiha ta sahiyan wanda ya maimaita karatun fatiha a raka'a da rafkanuwa wa mithluha ko abin da ke kama da ita fatiha din as-sujudu ruku kamar sujada da kuma ruku'i an gane ko aw gairi aw gairuhuma ko waɗansu sujada da ruku'i amma matsayin su farilla ne a sallah min arkani salati daga cikin rukunan sallah to mali ce ce yasjudu lahu ba'da salati hukuncin sa shine zai yi sujjada bayan yayi sallah ana gane ku lima marra fi hadisi abdullah radiyallahu anhu saboda abin da ya gabata a bayan hadisin abdullahi Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa allazi rawahu al-bukhari hadisin da imam al-bukhari ya rawaito ko ya fito da shi annahu alaihi salatu wassalam cewa annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sajada ba'da salami yayi sujada bayan yayi sallama inda ma zada raka'atan khamisa sahawa a lokacin da ya ƙara raka'a a sallah ta zama raka'a biyar da raukarwa a fahimta kaga wanda shine karatu da istidlali a faɗa ma magana a faɗa ma dalili a faɗa ma magana a faɗa ma dalili wanda shine karatun sunna jama'a a ce kaza sai a ce ga dalili amma karatu a dinga janka ana ma kwatance kwatance babu dalili wannan kawai ana wani lokacin labari ake ba amma karatu mai dalili shine karatu da yawa kaga nan ya faɗi cewa duk abin da ya shafi kamar fatiha maimaita ta ko ruku'i ko sujada ana fahimta ko wani matsayi da ke ko wani abu mai matsayin waɗannan a cikin sallah ka maimaita su da rabkanwa ya ce sai ka yi sujada ba ji kaga ya gama baka labari ko to me zai istidlali game da maganarsa sai ka wani hadisi ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama hadisun bukari ya ƙara raka'a ɗaya a tsalla mai raka'a kudu ta zama biyar amma da mantuwa da rafkanuwa iyayen haka sai yi mai sai yi sujjada ba a ji kaga shi ne maganin wannan magana amma yanzu nan wanda shi ne abin da malai kawa sajada ba a da sara manzan Allah sai su da bayan sallama inda ma za da raka'atan kamisa sahaba a lokacin da ya ƙara raka a ta biyar a rafkanuwa da ya yi a cikin sarka wa anna zahirin butulanu salat bi tikrar lifatiya ce amdan malin ce magana ta zahiri idan ya ce a zahir din nan to akwai magana akasinta akwai wanda suka ce kamar sallah ba ta ɓaci ana fahimta ko kamar ka ce ƙalar cimbu ko ƙalar jama'a to ba zai hana cewa an suna da wani ra'ayin bayan wannan an fahimci magana to sai maliki cewa magana mafi shahara mafi bayyana shine lalacewar sallah ga wanda ya karanta Fatiha sau biyu a raka'a da gangan maimaita karatun Fatiha da gangan a raka'a to iya sa sallar ta baci a magana mafi fitowa fili ana ganewa amdan sai ce da gangan walakin na walakin al-mu'tamid kilahu amma almala ya ce akwai wata madogara sabanin wannan din akwai wanda suka ce sallah bata baci ba ana gane ba ko kama yulhaqu zalika mimma yaqulu ba'da kama abinda aka aka aka yi mulahazarsa yulhaqu zalika eh yulhaqu ba yulhaqu zalika abinda aka yi mulahazarsa aka hawo aka hararo mimma yaqulu ba'dahu abinda aka faɗa a bayan wannan din fi hukumi tadhakkarin sirr aw al-jahr a can inda aka yi magana tuna bayyana wa koyewa kaga nan ba ce sallah ta bace ba sai aka ce kai sujuda bayan kai sallah an gane ko fa fihi a cikin wancan hukunci aka ce annahu in tazakkar ahadukum idan ka tuna ɗaya daga cikin su bayyanawa ko koyewa amma qabla ruku'i kafin kai ruku'i a adal kira'a sai aka ce ka sake karatu ka ganin maimaita karatun fatiha ne ke malam iya so yi muku kiyasin maganar farko da wannan kuka shi sharhi yake dama dama daga cin amfanin sharhi littafi ke ka fito da wani abu fili ko ka bayyana abin da shi asalin mai littafi bai bayyana ko ƙarin bayani ana fahimta shi asalin mai littafi ya ce wanda ya maimaita karatun fatiha a sura ba da sallah to sai malik ya cewa ai akwai magana a cikin maganar da shi malamin yayi wanda take nuna sabanin haka din anan mun karanta farkon karatu wanda yayi karatu a sallan azhar a bayyane amma sai ya tuna kafin yayi ruku'i sai ci a'ada ana so ya sake karatu yace sawa'un fi sura aw al-fatiha a sura ne ko a fatiha kaga anan iya so ce kaga nan ma maimaita fatiha ce ko ba haka ba to amma kuma abin da zamu iya cewa da shi anan shine ai wannan maimaitawar ba da gangan bane akwai abin da yasa ba amdan bane maimaita fatiha amdan shine kamar yanzu sallar magariba ka karanta fatiha a bayyane an ce wala bolin an ce amin ka ƙara kamowa ka maimaita to irin wanda shine abin da malai yake ba maimaita karatun fatiha a raka'a da gangan ba da mantuwa ba to iya zama sanadiyar rugujewa sallar gaba fahimtu to wannan shine abin da malici sai malici cewa a a wancan magana da aka yi ta bayyanawa da koyewa in ka tuna kafin kai rukuwa ka ce adil qira ana so ka sake karatu wala shay alaihi hakan in ka sake ma wani ba kanka li husulihi inda izni ala sunna domin hakan ya faru ya faru ne akan abin da yake sunna kuma san dama sunna ita kadai ba ta jawo kai sujjada an gane ko sunna manta ta ko ƙara ta ita kadai ba ta jawo kai wa sallar sujjada idan in sunnonin guda biyu sun halu ana fahimta to sai ne suke jawo mutum yi sujjada kuna fahimtar wannan wala sujudu alai babu sujjada kai shi min tikrari sura ala raka'a a lokacin da ya maimaita karatun sura a cikin raka'a alwahida raka'a guda ɗaya kama marra kamar yadda ya gabata wa illam yatadhakkar illa ba'da al-inhina idan ya tuna da bai tuna ba kai da bayyana wa ko koyi amma sai bayan yayi ruku ya duka ruku ne inhina ija ya duka yayi ruku ne tuna ana ganewa to tamada sai ci gaba da sallarsa wala yarji' ba zai dawo ba ba zai dawo ba min al-fara'id ila sunnah karanta sura me matsayin sa sallah eh bayyanawa gunda ake koyewa me matsayin sa sallah koyewa gunda ake bayyanawa me matsayin sa sallah ruku'i me matsayin sa sallah eh to he ce ba za ka dawo dan sunna ka dawo daga farilla an gare ku shine wala yarja min min al-fara'id ila sunna ba za ka dawo daga farilla ba dan aikata sunnar da kamanta a baya ba zai yi amai jana to wannan shine abin da yake faɗa fa yakunu sujuduhu ba'diyan ke zamto sujud sai yayi ba'di bayan ya kammala sallama kenan li tarki sir domin ya bar koyewa wa qabliyan li tarki al-jahr yayi kuma qabli a gunda ake boyewa a gunda ake bayyana wa ya boye ana fahimta li sujudihi alaihi salatu wassalam qabla salami inda ma taraka al-jalsa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada qabla salami ka yi sallama inda ma taraka aljalsa inda ma taraka sunnatul jalsa lokacin da ya bar sunna ta zama biyu ba zama da ake na raka biyu ta hiya to sai ya manta biyu ba da ya kammala sallah sai ya mi sai ya sujjada qabli ka mu yi sallama yini aljalsa alwusta zaman da ake a tsakiyar sallah ana gane fi hadisi abdullahi bin buhaina hadisin abdullahi bin buhaina Allah ya kare da shi alladhi rawahu al-bukhari wa muslim wanda imam al-bukhari da muslim suka fito da shi haza in kana zalika fil fatiha wahda wannan iya kasancewa ne idan matsalar ta kasance a fatiha ce ita kadai aw ma as-sura ko tare da sura fa in kana fi sura wahdaha amma idan matsalar bayyanawa ko koyewa a sura ne kadai ya faru ba fatiha ba to fala sujuda alai babu sujuda kan an gane ko fa in sajada laha qabliyan batala salatu idan yayi qabli da ake boyewa kai dan barin sunna guda ɗaya kawai yayi qabli ma'ana bayyanawa ko boyewa yayi qabli amma ba bi kai fatiha ba a sura kawai in yayi qabli kafin dan barin kai bayyana wasu gun boyewa ko boyewa gun bayyanawa ko dan bai karanta sura ba ana bayyana wannan ya yi kabli kafin ya yi salama ta zama safar shi kun fahimta ni ina ganin kama mako gane karatu yawwa in a karatun fatiha ne ake magana kabli ko ba a jirgin ya ko duka biyu yawwa yawwa in dai sura ne babu yawwa wannan shi ne abin da za ku gane in sura ne abin da ake bayyanawa ka ɓoye sura kawai ko abin da ake ɓoyewa ka bayyana sura kaɗai to ita ba farilla kai in kuma kai kabli ba ba ali ba in ka ganganta yin kabli dan barin wannan abin da ya shafi sura bayyana wata ko koyewa kai kabli da sallar suka tabbata tabbaci amma idan ba hadisi da dama dama da bace domin ita ba hadisi dama sai bayan kai sallama take ba abin jannan matsalar da zaka yi sujjadar qablin ko ba sai abin ya shafi fatiha wanda ake bayyanawa ka boye fatiha ko wanda ake boyewa ka bayyana fatiha ko dubiyun gaba ɗaya fatiha da suwa kun bai fitar nan to wannan shi ne sai maliki cewa fa in sajada laha qabliyan battalat salatu idan mutum idan a wannan mas'alar yayi sujada qabli to sallar ta bashi hadaya almuta'abbid li as-salik wannan magana ce ta wannan littafi hadaya almuta'abbid as-salik fahimtu littafin malikiya ne na fikiyo na fikiyo malikiya ne qala rahimahullah malan Allah ya masa rahama yace wa man tahika fi salati wanda yi dariya a cikin sallah yini addahiku dariya battalat to sallah ta baci in dai kana sallah ka kyakyace dariya har wani jiyo dariyanka to shikenan sallah ka ta baci sai malai ce sawa'un kana sahiyan aw amidan wannan dariyar da rabkanuwa kai ko da gangan kai duk ɗaya ne an fahimta wala ya taku fi salati ila ghafil male ce ba ne dariya a cikin sallah sai ga falalle haka ne ko babu mai dariya a cikin sallah illa ghafil illa ghafilun sai mutum ga falalle yawa illa ghafilun mutala'ib ga falalle mai yawan wasa sai male ce wal mu'min shi mumini idza qama li salati idan ya tashi zai yi sallah a'rada bi kalbihi an kulli ma siwa Allah azza wa jal ko kuma jalla jalalu shi mumini siffarsa idan ya tahi zai yi sallah iya karkade zuciyarsa gaba ɗayanta a abin da ba Allah ba ne mai girma da baya ma'ana ba al'amarin sallah ba dama a can ya ce lokacin da ta za su kai sallah fafarin kalbaka min ad-dunya wa mafiha kai kokarin raba a zuciyarka da abin da ke duniya da abin da ke cikinta kai tattalin tsayuwa a gaban ubangijinka domin za ka ka abin nan za ka yi gane da shi ana ganewa siffar sallar mumini shine iya cewa Allahu akbar din nan to shikenan Allahu akbar an kulli shay Allah ne mafi girma game da komai ba abin da zaka tana ba abin da zaka yi sai abin da ya shafi sallah ana fahimta kaga duk wanda yake da wannan irin wannan sallar a zuciyarsa to ai ba zai dariya iya sallar tunda ya san matsayin abin da yake ya san a gaban Allah yake ya san kuma iya ibada mafi tsada ana ganewa yawa abu na biyu yake cewa ita sallah ta waɗanda sallar Allah yake musu jinjina a kan sallarsu to su ne wanda zuciyarsu su samu nutsuwa a lokacin da su sallar kada abla al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un khushu'i kuma shine zuciyarka ta nutsu sallah take haka nan gaban ka su nutsu sallar su to wannan ita ce sallah grade 1 ke sallah mai daraja da yake zuciyarka tana sallah gaban ka suna sallah amma yanzu a galibiyar mu gaban mu ne suke san suka ta masallar su gaban mu sai ko da yawan mu wallahi muna masallaci amma zuciyar mu tana waje wannan sallar kuma sallar ce wanda darajar ta bai kai ba gaskiya ba ta cika ba duk sallar da tunani yayi yawa a cikin ta to na isa ce sai dai sallar amma darajar ta ba ta kai irin darajar da ake bukata yasa wata rana mazana har ja'iza yasa kyauta ce duk wanda ya yi sallah raka'a biyu a sallan nan da ya yi raka'a biyu nan babu abin da yake tunawa a zuciyarsa illa Allah da girmansa da tuna azabarsa da tuna rahamarsa da tuna wuta da tuna aljanna da tuna zaman kabari a ce a cikin zuciyarsa kawai wanda ya dinga tunawa har ya gama sallah manzo Allah ya ce to ni inda har ya yi sallah ba bai tuna wani abu na duniya ba za masu sallah sahabai da yawa ba su yi wani ma an ce ya yi sallah ya yi komai zuciyar tana nan a tsaye tana tana Allah da girmansa da abin da ya shafi lahira da sauransu sai da ya zo ta hiyar dab da sallama sai yake tuna wace irin kyauta kuma za Allah zai masa wace irin kyauta za a masa ga kuma yake da zuciyar ta karkata ta da wani mutum to daga irin wannan hakika sai an nemi taimakon Allah da sai sai an nemi taimakon Allah kuma kullum abin da zaka tuna shi ne kullum ka san girman Allah idan ka san girman Allah subhanahu wataala to sanin girman nasa zai sa ka tabbata kana sallah sallah mai kyau domin ka tuna duk abin da in nema za ka tafi shi musulmi abun wa yake nema abu abun Allah yake nema abu to ga Allah na kana sallah ga wasu kuma shi ne ya ce ka yi sallar mai kyau mai nutsuwa kuma ka yi sallah biribiri haka ka yi bubbuga ka tafi kuma ka ci za ka je wajen sa ka nemi wani akwai fi kiwa nan kuwa ba fi kamar misali ɗan siyasa ne ya zo wucewa ta unguwarka ka tara yara ka ce ba ma yi ba ma yi ko ka ɗaga wata tutar jam'iyyar da ba ta ba amma kuma yin an ji matan sai ka yi wanzan kaci za ka tafi gwamnatin sa neman albarka anya ya gaba zai yi ba to Allah da yake mai haƙuri ne haƙurin Allah ya kai haƙuri to misalin da zama kuma fiye da wannan ce da Allah iya halice ka kai bawansa ne kai ƙarƙashin ikonsa da mulkinsa kai sai abin da ya ga dama za ka yi sai abin da ya so za ka yi sai ci to ga wani lokaci da nake so kamar ibada irin nau'i kaza kuma ga ka'idodin ta ga sharɗanta kai kuma ka ce ba za ka yi ba kuma duk da haka ba zai hana ka shaƙar iskar numfashi ba zai hana ka ruwan da za ka sha ba zai hana ka abincin da za ka ci ba ba zai kwace lafiyar da ya baka ba ba zai kwace kuɗin da ya baka ba zai kwace gidan da ya baka har kariya za a baka duk da ka mai budurci ana fahimtar wannan kun ga ce ya kamata mu ƙara sanin girman Allah sai mu ƙara daraja sallar mu da ƙara daraja da ƙara mutunci amma tun mutumin da bai san girman Allah ba to babu shakka sallarsa kullum za ta tahi a wasa yasa Allah ke faɗa mana sallar waɗannan mutane waɗannan yahudawa wa ma kana salatu min da baiti illa muka'an wa tasbiya sallar su wasa ne da wargi da tafi da fito irin sallar yahudawa ke da rashin nutsuwa da hauka da har ma gaba to kai sai Allah ya siffanta sallarka ta zama to ba irin waccan ba an gane ko yawo ba irin wancan su Allah ne taka rudi da mu hudu an wala imani su wadancan addinin su rike shi wasa da wargi da hayaniya kai kuma aka ce ka saba musu ba haka ba ka samu nutsuwa a rukuyi ka samu nutsuwa a sujjada ka samu nutsuwa a dukkan arkanu salati wannan shine irin sallar da ake so kowane mumini yayi kuma shine sakamakon da in aka ce masallata su ne kaza su ne kaza to waɗannan su ne sahun farko su ne sahun farko ai Allah yawa masallata alƙawarin kaza wannan abin da masallata ne to irin masu wannan sallar Allah yake fara gabatar amma an kai sallar ka ta cika da hayaniya da tunani to ba ma in ma Allah ya ma rabon samu to kana can baya baya ne wannan shine to sai malik ya cewa kai kokarin raba zuciyarka da tunanin duniya abin da yake da wahalar yi kenan a yanzu sallar mumini idza qama ila salati aqbala ala maulahu ko mun shigo nan kuma da cikin mata ne to yace wal mumin idza qama li salati a'rada bi qalbihi an kulli ma siwa Allah jalla jalalu shi mumini idan ya tahi zai sallah iya kadar da zuciyarsa ya kawar da ita daga dukkan abin da ba Allah bane dukkan abin da ba tuna Allah bane ba iya kawar da zuciyarsa game da shi wace rakar duniya wa mafiya zai bar duniya da abin da ke cikinta hatta ya haduru bi kalbihi jalalullahi subhanahu wa izmatahu har ya halatto da zuciyarsa nan game da Allah game da girman Allah da buwayarsa da kuma shi Allah mai tsarki ko mai yawan girma wa yazhadu qalbuhu wa tazhabu nafsuhu min haibatillah zuciyarsa ta tafi ta narke an gane ko a domin haiba ta Allah girmansa da tuna shi tuna azabarsa da kuma tuna rahamarsa jalla jalalu fa hadhihi salatul muttaqin sai ma to irin wannan sallah ita ce sallar masu tsoron Allah zuciyarka gaba ɗaya babu abin da take tunawa sai matsayin Allah da girmansa wannan ita ce irin sallar masu takawa ijmalan hadhihi salatul muttaqin wannan ita ce sallar masu takawa kuma ita kanta aljannar ma Allah ce gidan masu takawa ne a tilka darul akhirah naj'alu halil ladina la yuridun ulwan fil ardi wala fasada sai ce wal aqibatu lil muttaqin inna lil muttaqina mafaza aljanna ce a da'iƙa wa anaba ana fahimta kuma Allah yake summa nuna nuna dilladina taqaw wa nadharu zalimin biha jisiya duk masu takawa masu takawa masu takawa saboda ya kamata mu subbanta da takawa nan don mu shiga cikin irin wannan jeragiyar alkhairai da Allah yake faɗa garkashin waɗannan bayan Allah masu albarka wala shay alaihi fi tabassul amma dan murmushi haka in kana sallah wannan ba matsala bane an gane ko an san murmushi yayi to wannan in ya faru da kai kana sallah mala yace bala shay alai ba wani abu wa buka al khashi fi salati mubtafa kuka na mai tsoron Allah a cikin sallah to wannan an gafarta masa ba matsala amma shi ma ya kiyaye kare fidda harafi kare dinga rerawa din nan ana ji din nan kare yau hawaye dai ya zubo wannan ba matsala bane la ba su bidumun fahimtu amma ka sa za su fika mai ƙarfi kuma ka dinga yi ana jinka a unguwa ka kai ka ba da wani sako daga in ba la su fika kai kaɗai ka yi ta yin kayanka iyayenka musallan musamman a sallar dare wani kai da ubangijinka ya san da yin da amma har ma malamai suna sukan yin kukan a sallar farilla gaskiya in ce ba daidai ba ne za ka jawo kanka abubuwa da yawa an gane ko ba maki wani ce tulubu ka tana kake kuka yawa ba ma tsoron allah ba ne ba ana ganewa ko yawa amma da yin kai kaɗai ne cikin dare kana kiyamun lailin kana na filfilinka to wannan dan kayi kuka abin da ake so kenan amma gaskiyar magana malamai da yawa sun kyamaci kukan liman a sallar farilla kuma ni ma ina bayan su gaskiya yawa ina bayan su wannan kukan zai iya jawo ma abin da zai ruguza ma sallar yawa ka kiyaye ka tuna girman Allah ba matsala bane wannan ka tuna Allah a zuciyarka ka ji zuciyar kamar za ta abin da duka kina wannan haka ake so da ba amma kuka da hawaye ya ɗebe kuma kana jin mutane sallah wallahu ta'ala ala to sai maliki cewa a kuka na mai tsoron Allah a cikin sallar sa wannan muktafa an yabe masa bahi da matsala albayan ya'ani anna man dhahika fi salati ko kuma wannan kukan ma iya kasancewa ne ga wanda ya san ma'anonin Qur'ani ana gane ba yasa za ku ga larabawa yi suna yi musamman ana tarawih ko kiyamare za ka suna yi to suna sanin ma'anonin in an zo maganar wuta suna ji in an zo maganar aljanna suna sani in an zo maganar ɗaukar rai zuwa mala'ika suna sani kamar wani magana da muke da hausa ne kowa ne amma mu yanzu da yau mu ba bacin mu yasa za a dinga saukan qur'anin mutum ko kemas ya koke saukan eh amma shi ya kasa yi ai ba zai iya ba yi ba zai iya ba ya yi ya yi kukan ya kasa yi ba zai iya yi ba na farko dai bai saba ba na biyu ko bai san ma'anar ba bai san abin da ake faɗa ba bai sani ba eh ya yi larabawa ne suna da larabci eh da aka yi da sallah sai aka wasu larabawa suna bukari da ta sun yi bayan yawan ya jefa yin su bari biyar da domin suna cin abin da ake ba duk da ba sallah suke ba a yaga kamar lokacin da mazala ya sa ya tara manyan wani shawon da ba su mutu don tafi ke musu wa'azi yake karantuwa sayu karshen surtun na jimi ne da zo fasjudu lillahi wa abu da ce fasjudu lillahi haka ba da suke sujjada haka ba musulmai bane ba musulmai bane amma da ce fasjudu lillahi jin kalmar da fahimta sai suke sujada an fahimta kaga shi yasa shi yasa ta imamu shafi yace kun ga larabcin nan in kana so kai addini mai kyau sai ka san shi ba domin addinin gaba ɗaya da larabci sau duk wata fassara qur'ani da hausa ko da turanci ko da wani yare ko da larura ce za ka yi ta kwatantawa ne dan a gane amma asalin yaren qur'ani ne larabci yaron musulunci ne larabci an fahimta yasa ce imam al-barbahari yake cewa al-arabiyyatu min ad-din ko shafal islam ne ibnu taymiya yace al-arabiyyatu min ad-din fala budda minha yace kun ga larabcin nan wallahi a cikin addinin musulunci yake ba makawa sai ka san larabci haka yace ko gaskiya ne duk hadisai dukkan su larabci suka dukkan qur'ani dukkan ayoyin su larabci suka duk wani translation da gani ko translation duk wannan larura ce ake yi da dan mutum da bai iya larabci a dan matso masa da ma'anar ya gane abin da ake nufi ana fahimtar wannan saboda haka wanda ga iya kuka musamman larabawa babu shakka suna abin nan suna fahimtar ma'anonin ne kuma suna sanin irin abin da sakon irin abin da sakon ya kunsa gaba da malici anna man dhahika fi salati wanda ya dariya a cikin sallah batalat mutlaqan magana sakekkiyar magana wanda ba wani kauli bayan wannan to sallar ta bashi sawa'un kana amidan aw sahiyan daidai ne wannan dariya dai da ganganye ko da rabkan waye li'annahu ghafilun mutala'ib domin shi gafalalle ne mai kuma yin wasa a cikin sallah a wa annal mu'min shi mu'mini huwa man iza qama ila salati yi mu'mini shine wannan wanda in ya tahi zai yi sallah aqbala ala maulahu zai fuskanta zuwa ga ubangijinsa shine Allah maulahu Allah ke ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أفهمت؟ يوا وأعرض عن الدنيا وما فيها kuma ya kawar da zuciyarsa ya karkatar da ita daga duniya da abin da ke cikinta wannan in mumini zai yi sallah in ji malam haka yake to sai mu kwatanta haka muke yi idan haka muke yi to mun cancanci mu zama masu imani mominai in kuma ba haka kake yi ba to imaninka da sauran in ba haka kake yi ba to babu shakka imaninka da sauran in dai har za ka kabbar sallah ka dinga tunanin ka tuna gona ka tuna kasuwa ka tuna shago ka tuna ina ne amma sallah kake ba gaskiyar magana sallah ka na kisa ce kuma imaninka bai ci ba har in ka san fassara cewa Allahu Akbar yasa ya zo da sigatu tafdhil Allahu Akbar kace Allahu kabirun ba kace Akbar ma'ana Akbar an kulli shay da kace Allahu Akbar to Allah duk wani abu da yake zuciyarka da yake fili to Allah shi saboda shi Allah shine mafi girma akan komai to kaga ba wani abu da ya kamata kuma ya shigo wannan tsakanin kuma kana tuna cewa manzon Allah ya ce almusalliyu na yaji rabbu mai sallah kullun ganawa suke da Allah ganawa suke ya yi mun yi karatu mun yi wannan kafin ga rabbi mun yi wannan kafin ga duk iya cin abin da ake so ai abin da ya shafi Allah ne eh to haka ne yawa ana ganewa da shi a ciki iya cin abin da ake so yawan tuna lahira da zaman kabari da tashi gaban Allah abin da ake magana wannan shi ma tuna Allah din ne yawa ana fahimta wannan yake cewa idan ka tahi za ka yi sallah abin da ake so farko ka sani a gaban Allah kake kana ganawa da shi kuma ka tuna a yanzu a ce da wani mutum da kake ganin girmansa da kimarsa ko kake kwaɗayin wani abu a gunsa a ce ka samu dama za mu gana da shi da Allah wace irin nutsuwa za ka yi a ce mai girma gwamna ko shugaban kasa ko wani wanda kake neman wani abu abu ko sai ido rufe a ce ya baka tayin ka same shi eh ban ji ba ku biyu da kai sai shi to wanda kaga a duniya ce maki kuma duk abin da zai baka bai sai baka rama da gafara duk abin kuma duk abin da zai baka bai isa ya dauke ma talauci ba Allah bai rawa kai ba ma sai ka kwatanta kanka da niyya za mu kasance mu wannan to ana so in kana gaban Allah ka tuna ke da abu ne ba shine manzo Allah ce ka tuna a gaban Allah ganawa ki da Allah al musalli yunaji rabbuh kuma duk abin da zaka fita ka nema bayan kai sallama to abun Allah za ne shi sai ka kyautata zaman ka a gonsa ka roki abin da kake bukata ana fahimta kuma kiyaye sallah da yin ta yanda ya kamata to Allah iya biyawa wannan bawan Allah bukatun su ko da bai tambaye yanzu misali kamar kana da yara ko mata wa yaronka ne fi kyautata ma yake ma abin ma da baka sa shi ba na kyautatawa wani abin in ka gani ya ci ai wani ne ya tuga mu sa shi da Allah matsayinsa ɗaya yake da wanda in ka sa shi ma da girki ina tambayar ku ba ɗaya ba ne ko kana da mata guda biyu ɗaya tana yin aikinta na gida kuma tana wani abubuwa ma wanda za su faranta ma baka sa ta ba ita kuma wacce ɗayar wajibin ma sai kai da ƙyar suke yi da Allah matsayinsu na ƙauna da so da tema da tallafawa za su yi da to sai ka tuna wannan Allah da ya halice kuma kake so ka jibinsa ka roƙi wani abu ya baka ya sa ka wani aiki takaitacce mintuna kaɗan ka kammala amma ka yi aikin yadda kake so ba da aka saka kuma ka je gunsa ka ce kana son ya baka wani abu ko ya raba ka da wani abu ana fahimtar wannan saboda kawai mu dinga tana irin wannan idan muna sa dinga tana irin waɗanda sai mu ƙara kyauta ta sallah ba ta lokaci kuma idan mun tuna Allah ya ba mu kimanin awa 24 daga daga safiya zuwa dare ko wayewar gari da yini gaba idan ka ɗau sallar da muke guda biyar ɗin nan a cikin wannan awa 24 to ko awa ɗaya ba da cinye sallar mu da muke guda biyar ba sallo ba masallacin da zaka je ka kirga mintunan da ake sallan asuba sallan azhar sallan la'asar maghrib isha mintunan ka tara su duka su ba da awa ɗaya ba masallacin babu shi sallan asuba ma ita ce wanda ake tsayata ita ma duk inda kai minti goma sai ka fara jinsu minti goma a cikin sallah wala sai su ai mu an dame mu da tsayawa a sallah na wallahi mu ai muna da bukatu da yawa har wani ba daga hannu zai iya faɗa ba dabda dabce ato saboda ka wannan rashin girma sallah rashin girma sallah a wannan awa 24 ba wani abu wanda in baka yi shi a lokacinsa ba ya kai matsayin sallah da Allah zai mawa kowa babu babu shi duk abin da zaka yi Allah ya baka lokaci a wannan duk ka je ka nema abin da zaka yi amma wannan lokacin na sallah da yace isha'i magriba la'asar azhar asuba to ka kiyaye su a lokacin su ka bi ka'idar su shine abin da yake bukata a gare ka Allah ya san mu dace sai maliki cewa mumini idan ya tahi zai sallah ga irin siffarsa zai karkade zuciyarsa daga duniya da abin da ke cikinta ya harari Allah subhanahu ta'ala da zuciyarsa gaba daya a fahimta yawa ya kawar da ita daga duniya da abin da ke cikinta hadir da kalbi ma Allah zai bujiro da zuciyarsa nan gaba da Allah subhanahu wataala fatazhabun nafs min haibatihi wa jalalihi ya zuciyarsa ta narke ko ta tafi zuwa ga Allah domin kwarjini da girman Allah subhanahu wataala wa annahu la shay'a fi tabassum sai ma dace babu laifi da mutum yayi murmushi a sallah ina tabassumi kama anna buka almuttaqina alqash'ina fiha mugtafarun kamar yanda kuka na masu takawa masu yi dan Allah idan sun yi kuka a cikin sallar to an yabe musu basu laifi amma dayiku amma dariya wa huwa tala'ibu bi salat kamar wasa ne da sallah wa tarkul khushu'u fiha dariya tana sa mutun ya bar khushu'i da ake nema yayi a cikin sallah ba zai zama to ga dariya ga khushu'i ba zai ba a wara'a fa'ilihi zihiriyan shi khushu'in me wanda ake so ya aikata khushu'i a cikin sallah to ya bar shi a bayan bayan sa inda yayi dariya ya bar khushu'i wara'a zuhuri a bayyana ya bar khushu'i a baya kuma shi da ake so yayi a cikin sallah wal khushu huwa allazi yadulu alayhi jawlab qubul al ibadat shi khushu'in nan da ake ta magana akan shi to kamar shine wani jigo da ake karbar aikin ibada akan sa musamman sallah sallah idan babu khushu'i to ko da tayin to tana da matsaloli da yawa fasalatu ad-dahiki batila ad-dahiki mai dariya ismul ba'il kenan salatu batila kenan sallarsa batacciya ce duk wanda yake dariya a cikin sallar sallar ta bace saboda ko yara ne ana sallar sana ta hayaniya to a nusar da su girman sallah ya fiya an su kire yana ma a musu barazanar kulala domin a nuna musu girman abin tun suna ƙananan su sani su yi goma su dinga ihu suna hayaniya suna guje-guje kuma abin zuwa gaba daidai ba sai a nuna musu cewa idan ana sallar shiru aiki in ma ba za ku yi sallar ba kai shiru ba ma san waje maganar wani ana sallar to haka zai ƙara samun su sanin girman sallar tun suna wani ƙananan yara ana fahimta sai ma yake cewa in kahali ijma innal kahali ijma cewa kyakkyata da rai ne kahkahalu mutum ya kyakyata har aji shi wali ahadisi annah an kalami fiha kuma ita sallah kanta akwai hadisi da yawa da suke magana cewa an hana ma a yi magana ma ba ma dariya ba a yi magana ma haramun ne a sallah matukar ba ta da alaka da sallah wa qad jaa an jabir radiyallahu an ya zo daga jabir bin abdullahi Allah ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kale ya ce la yaqta as-salat al-kashr al-kashr la yaqta as-salat kashr shine kamar gyaran murya a gane ko ko wani abu na ishara a sallah to wani baya ba ta sallah abin da zaka nuna ishara ko kai gyaran murya ko abin da ya shafi irin wannan su murmushi haka to duka wannan baya cin abin da zai bata masa walakin yaqba'u al-qahqah sai dai kyakyata dariya a jiyo muryar kana kyakyata dariya to wannan kaba ne iya rubuta sallah gaba da ita rahu tabarani fi as-saghir al-mujim as-saghir kenan wa amma bukaul khashi amma kuka na mai kushu'i tsoron Allah cikin zuci a sallah fa huwa mugtafa wannan an yabe masa in ma da rabi an yabe masa li hadisi abi mutarrafin radiyallahu anhu qala hadisin abi mutarraf Allah ya kare da shi yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace na ga ra'aitu fil wafa'i kira ido na ya nuna mini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizul mirjal kirjinsa iya nishin kuka kamar nishin mace da ta sa abun wuya iya ƙara a wuyan masan mirjali ko wanda da mata sun je maka suka siyo shi masan da ya sani ko da yake da tijani gashi mu a karatu muka sani ba shekarun mu bane ya kai ana ce musu burjani wai ana iya nan kamar kamar ƴaƴan wannan gujiya haka wani abu ne haka za a kamar za mu shirin zare sai mata suna rata ya shi a wuya to suna tafiya ko suna daka za ka ji karar sa ka iya sauka a cikin kirjin cas cas shi ma shugaba ya sani kaga duk dattawa dai sun sani amma mu yan bana bakwai shine sai an zo karatu za an gane ku shine burjani to mazala idan iya sana za ka yake iya jin kuka haka a iya jin sautin kuka a kusa da shi kamar irin motsin wannan mirjanin idan mace ta sa a wuya tana tafiya iya ɗan ƙara haka fahimtu? to wannan shi ne abin da jami'ai ce iya jin mazala iya wannan nishin kukan kaga a shi idan mutum iya wannan kukan a ciki ciki musamman a sallata shi kaɗai ta wani ba mutum ba za a ce zai kabri ko ba da akai shi ba fahimtu? sai malik ke cewa min albuka saboda kuka da yake yake ji wannan karan da wannan lishin nasu rawahul kamsa illa ibnu majah malamai biyar sun fito da shi da ibnu majah wa sahahu ibnu hibban wa li hadisi abdullah ibn shaddad radiyallahu anhu qala sami'tu sami'tu tasbiha umar bin al-khattab yace ni naji tasbihin umar dan khattab iya tasbihi ni kuma ina jinsa iya sallah wa ana akhir sufufi ni ina karshen sahu a masallaci shi kuma iya jin sallah amma nake ji iya cewa inna ma ashku basi wa huzuni ila Allah cewa ni na kai korafi na zuwa ga Allah damuwa ta zuwa ga ashku basi ina mai bayyana damuwa ta amma bakin ciki na da warkarwa ta tana gun Allah subhanahu amma bizana qala rahimahullah mala Allah ya masa rahama yace a wa man ansata kalilan limutahaddithin fala shay'a alayhi wanda ya saurara ɗan kaɗan iya sallah ya ji wani a waje ya saurara don jin kalmar wani a waje haka ko jin wata kalma a wajen sallah an sata kalilan ya ce to bala shi a alaihi li mutahaddithin amma na sun ce mutahaddisin din lil fa'ida ba mutahaddisin lid duniya ba kamar ka jana ihun gobara la qaddar Allah ko a ce mota ta bige wani yaro ko haka dai ka ji wannan a sauti ko ta hayaniya da ke nuna ana buƙatar mutane to jinka a matsayin ka na liman da sai ka gaggauta a yi sallama su gani an bai da eh eh ko ƙarar bindiga ta gama ba za ku gudu ba sai ku jawo masallacin ku ne ku dinga tasbihi ko wani gina ana gani to wani gini abin da suka faɗa mafi rinjaye an sata limu ta hadisin ƙalilan domin shi liman kamar direba ne iya tafiya iya duba kudu da arewa ga kudu da arewa da gabansa da bayansa dole manzon Allah ta iya sallah in ji yaro iya kuka take a lokacin mata suna zuwa suna sallah yace in ya ji yaro ya fiye kuka wasu ta zo da shi masallaci in ya niyyar tsawaita sallah sai ta kai da sallah kaga ya ji oke nan jinsa ya bada wata fa'ida ta ilimi ta hukunci an fahimta ko wani abu da zai faru a waje haka ana buƙatar mutane ko ta alaka ko wani abu haka liman ya ji sautin haka to jinsa dai sai bada wani hukunci a sallah sai a gaggauta yadda a sallah mutane an fahimta to wani shine an sattali mutu hadisin kalila amma ba mai ihun duniya ba ko ta magana wanda ba wannan fala shi alai hakan ba wani laifi wa man qama min rak'ataini wanda me yake daga raka'a biyu qabla al-julusi kafin ya zauna fa in tazakkara qabla an yufariqu al-arda idan ya tuna kafin ya bar ƙasa iya zaunan kafin ya meke ya tuna bai zauna ba an gane ko a me yawa qabla an yufariqa al-arda bi yadayhi kafin ya daga hannunsa ya bar ƙasa ya tuna wa rukubatayhi da guyoyinsa to raja irin da judu sai dawo ya zo an bai cewa gana kayi raka biyu to har kayi kura za ka miƙe baka zauna ba hannun ka iya ƙasan bai bar ƙasa ba ka tira to sai ka dawo shi gani in ka zauna sai ka karanta yanka ana fahimta shine raja irin da judu wala sujuda alai kuma hakan ba zai saka yi sujuda ba wa in faraqaha amma har in hannun ka ya rabu da ƙasa ka miƙe to tamada sai ka ci gaba da sannan ka ba za ka dawo ba walam yarja mutum ba zai dawo ba an gane ko hukuncin sa wasajada qabla salami sai sujira qabli kafin sallah saboda ya bar me ya bar tahiyya da me kuma ya bar tahiyya da me yawa da zama tahiyya sunna zama domin tahiyya sunna kaga ya hada sunnoni guda biyu kenan barin sunnoni guda biyu kuma ya haifar da sujada a fahimta amma da zama yayi ya yi shuru bai tahiyar ba amma ya zauna ya zauna amma bai tahiyar ba ya ɗau waya sai da ya meke sai jira ba bai tahiyar ba amma ya zauna da ba su jira su domin suna ɗaya bari barin suna ɗaya baya sa ka yi ainihin abin nan sujada an fahimta da wanda shi ne sai ma da ke cewa a wasajada qabla salam wa in wa in raja'a ba'da amfarak ba'al mufaraka idan ya dawo bayan hannunsa ya bar ƙasa amma ya dawo ya zauna wa ba'da alqiyami ko bayan ya meke sai ya dawo ya zauna sahiyan aw amidan da rabkanwa ko da gangan ma ya dawo ya zauna din to sahha salatu sallas ta sallas ta tabbata maza amma wasata da ba'da sala in har ya meke din ya dawo to ba'da zai amma in bai dawo kuma kabli zai an bai bijan nan to ga bayani kuma ga lokaci yake mu karasa ko mu tsaya nan to albayan takallama al-musannif huna shi mai littafi anan yayi bayani alal insatil qalil bisa shuru dan kadan ilamu ilamu tahaddithin a gun mai magana ka jiyo wani mai magana a waje kadan saurara gare shi wa alal qiyami min rak'atayn nasiyan da wanda ya meke bayan yayi raka'a biyu bai zauna ba da mantuwa an gane ko al-julus ya meke a kan raka abi bai zauna ba dan mantuwa wa ammal insatul qalil ila mutahaddithi amma saurara saurarawa kaɗan da jin maganar wani a waje fala shay'a alai fala shay'a ala fa'ili hakan ba laifi ga wanda ya aikata hakan illam yaqul amma in bai tsawaita ba idan har shirin ya tsawaita hankalinka ya goma gare shi to zai haifar ma da matsala a sama an fahimta an fahimta ina illam yaqul jiddan in bai tsayi ba sosai wala yaqud من الفعل الكثير المبطل المشغل عن الصلاه مالك cewa karkazo ba a kirga wala ya'addu min alfi'l alkathir ba a kirgawa daga aiki mai yawa almubtil wanda yake zai bata sallar zai iya kawo baci ga sallar almushgil wanda kuma zai shagaltar da kai ani sala ga satu gibacin abin da aka yi aiki mai yawa wanda zai iya bata sallar wanda ya shagaltar da kai daga sallar koma wani abu daban to baya cikin abin da aka ce ba matsala a kansa an fahimta wa ammal qiyamu min rak'atayn amma tsayuwa idan mutun yayi raka'a biyu bai zauna ba fa fihi sujudu qabla salami abin da ke kan zai sujuda kabli kafin yi sallama in lam yarja in bai dawo ba in lam yarja li naqsihi in lam yarja li naqsihi sunnatayn in bai dawo ba zai yi kabli domin ya ya tauye sunnoni guda biyu shine tahiyar da zama domin tahiya din shine aljulusu wa tashahhud zama da kuma tahiya din wa fihi sujudu ba'da salami a wannan mas'ala din akwai sujada ba'adi in raja ba'adar istiqlal idan ya dawo bayan ya meki bayan ya tsaya kuma ya dawo to shikenan abin da ke kansa ba'adi shine ba'da al istiqlal qa'iman bayan ya tsaya tsaye ya dawo li ziyadatil qiyam ruju domin ya ƙara tsayuwa ya ƙara dawowa wa tusbihu salatuhu wa tusihu salatuhu kai salasta inganta amma ba arziki li hadisi al-mughira bin shuba radiyallahu anhu akwai hadisin mughira bin shuba Allah ya kare da shi kale yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi rahama yake cewa sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum min rak'atayn idan ɗayan ku ya tashi daga raka'a biyu bai zauna ba falam a falam yastatim qa'iman bai tsaya bai daidaito a tsaye ba to fal yajlisu sai ya dawo ya zauna wa in wa inista tamma qa'iman amma idan ya meke cika tsayuwar sa tsaye to fala ya jilisu ba zai da ya zauna wa sajada sajadataini as-sahwi sai sujjada sajadatai as-sahwi sujjada biyu da ake karam kanwa shine sujjada qabli qabli sallam rawahu ibn rawahu abu daud wa ibn majah ko abu daud da malik ibn majah sun fi hadisi wa hadisi abdullahi ibn buhaina hadisin abdullahi ibn buhaina Allah ya kare da shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi rahama sallallahu alaihi wasallam salla yayi salla fa qama fi rak'ataini sai me yake raka'a biyu bai zauna ba fasajadu magane fasabbihu bihi sai suka masa tasbihi ko fasabbihu fasabbahu bihi sai suka masa tasbihi suka ce subhanallah inda tasbihi da ake dan liman ya samu rafkanwa a ce mai subhanallah an gane ko sai suka mai wannan tasbihi da famada sai mazala ya ci gaba bai dawo ba saboda ya meke falamma faraga min salati lokacin da ya kammala sallar sai gama sajada sajadatayn qabla salami sai ya sujada guda biyu kafin sallama muttafaqun alayhi wa siyaquhu lin-nasa'i hadisin ya cikin bukhari da muslim kuma siyaqin hadisin ya cikin littafin imam an-nasa'i Allah ta'ala ya mana albarka Allah ya samu lafiya mu gama lafiya mun zo karshen darasin mu ne insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ba buladansa kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwambinta Allah ya nuna mana karya karya ce ba mu yi kogoji mata